أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yardar Allah madaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwarmu wannan yammaci na juma'a mai tarin albarka wanda ya zo daidai da goma sha biyar ga watan ramadan na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta 1441 gashi Allah maɗaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi daidai wannan lokaci da muka saba taruwa don sauraron fassarar ayoyin alkur'ani mai tsarki ƙarƙashin tafsiri mai suna raddul azhani ila ma'anil qur'an wato wallafar shehin malami abubakar mahmud gumi Allah maɗaukaki ya gafarta masa in ba manta ba yau matashiyarmu shine kan suratul azabi insha Allah kafin malam ya karanta mana ayoyin da za mu fassara a wannan sura malam mai tafsiri ya yi bayani akan ma'anan suratul azabi ya ce sun miyar hadihi suratu bi suratul azabi an ambaci wannan sura da suna suratul azabi limaza lishtimaliha qissatan mu'jizata qissata mu'jizati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko lishtimaliha qissatan mu'jizatan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda sura ta tattara ta tattara qissa ta mu'jiza mujizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutadamminatan linasrihi birrihi wal mala'ikati wannan mujiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kunshi yadda Allah ya baiwa annabi nasara akan makiyansa sun yi ganganku da mushirikai da yahudu da nasara da munafikai za su yi wa manzon Allah da sabansa kamun kazar kuku sai Allah ya taimake shi birre wata iska ta zo ana ce mata saba da asuba ta taho mai sanyi amma sanyin na halaka ne in ka duba sai al-bukhari manzon Allah ya ce nusirtu bis saba wa uhlikat adun bid dabbur annabi ce Allah ya bani nasara da wata iska mai suna saba ita ne wannan iska da za mu yi batu a kanta a wannan sura mai albarka wato suratul azabi su ku adawa an halaka su da iska mai suna dabbur ita saba ta gabas take fitowa dabbur kuma daga yamma take wal mala'ika Allah ya saukar da mala'iku suka taimaki manzansa da ya su kafa Allahul mu'minina al-munafiqina yadda Allah ya isarwa muminai sharrin munafikai wa haza min azami maqasidil qur'an wannan yana daga cikin mafi girman manufofi na alqur'ani qala hul muhaimi fi tafsirihi to ita suratul azabi ma la yace madaniya ce wa hiya thalathun wa sab'una aya ayoyinta 73 ne wa mawdu'uha ar-ra'isi babban abin da suratul azabi ke karantarwa kam'u adatil jahiliya wannan surar ta zo ne don ta kawar da ko ta goge al'adu na jahiliya ma dama kai musulmi ne to abinka na al'ada al'adar garinku al'adar gidanku al'adar ƙasarku duk ka zubar da su ka bi dokar Allah ka bi karantarwar manzon Allah wa izalatiha anil mujtama'il islami a gusar da wannan al'adu na jahiliya ga barin wurin zamantakewa na musulmi wa kanat fiha ayatu rajam ayar rajam ta kasance a cikin ta wanda aka shafe ta ash-shaykhu wash-shaykhatu in zanaya ka gani ko idza zanaya farjimuhuma albatta nakalan min Allah wallahu azizun hakim an shafe wannan aya amma an bar hukunci zakarahu abubakar ibn al-ambari an ubayy ibn ka'b abubakar al-ambari ya ambaci wannan dalili daga gangaran ubayy dan ka'b fanusikat tilawataha fanusikat tilawatuha sai aka goge karanta ta wa baqiya hukumuha hukuncin ta saura unzur at-tahrir wa tanwir ka duba littafi mai suna at-tahrir wa tanwir mujalladi na daya shafi 645 wa tafsirul qurtubi ko tafsirin qurtubi mujalladi na hudu shafi 369 na'am wa idza udna ila mawdu'i surati al-karima in muka koma ga mawdu'i na wannan sura mai daraja najidu anna surata ibtada'at bi tawjihir rasuli sallallahu alaihi wa sallama ila taqwa sai mu samu surar abin da ta fara yi shine tana fuskantar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ji tsoron Allah annabi ake cewa ya ji tsoron Allah wa adam da'atil kafirin wal munafiqin kuma surar tana hana annabi yin da'a ga kafirai tana hana shi yin da'a ga munafikai wa bada zalika alqat kalimatal haqqi bayan haka kuma sai ta jeho da wata kalma ta gaskiya wal fasl fi ba'd al taqalid tai hukunci akan wasu abubuwa da ake bi na gargajiya shine taqalid wal awda'u al ijtima'iyya da abubuwa da aka sanya na zamantakewa wadda ba su da kyau sun matanawalar gazawatar ahzabi sannan surar ta zo ta yi magana a kan yakin ahzab wa wasafat mashahidaha wa malabisatiha ta sifanta guraren wannan yaƙi na al'azab da abin da ya cuɗanya da shi wa sauwarar ahwalar musulmi na fiha ta suranta halayen da musulmi suka shiga a wannan yaƙi kama wasafat sidika babil mu'minina wa bala'ihimul hasan kamar yadda ta yi bayanin gaskiyar sashin muminai da kuma bala'i mai kyau da Allah ya ɗora musu wa ikhlasihim lillahi fil jihad da yadda muminai suka yi ikhlasi ga Allah suka yi abinsu don Allah wajen jihadi wa wasafatil ayatu rahilal kafirina bi ghaidihim ayoyi a cikin sura suka sifanta yadda kafirai suka tafi da bakin cikinsu da takaici da ɓacin rai wa himayatan lahi lil musulmi na fi hazil mawqi'a kuma ta ambata mana yadda Allah ya kare musulmi a wannan yaƙi ثم تناولت الحديث عن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم sannan dai surar ta ɗan tsokaci ta yi magana a kan matan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wata khirihin na bainar mata'il hayati duniya wa zinatiha wa bainar lahi wa rasulihi wa darar akira da yadda aka bai wa matan annabi zaɓi ko dai su zaɓi jin daɗi na rayuwar duniya da adon duniya ko su zaɓi Allah da manzon Allah da gidan ƙarshe shine lahira ثم أمرتهن بخفض الصوت sannan surar ta umari da ba da umarni a matan manzon Allah su dinga sauƙaƙa muryarsu wa haffahunna alal istiqrari fil baiti ta kwadaitar da su su tabbata suna zaman su a gidansu kar su dinga tabarruji wa adami tabarruj ka gani ko wastadaratil ayatu fi bayani jaza'il mu'minina wal mu'minat ta makoro wasu ayoyi da suke bayani akan sakamakon muminai maza da mata kama ta'arrabar libadil ahkami tashri'iyyati kamar da ta bujiro ga wasu sashi na shari'a minha hukumul zihar a surar an ambaci hukuncin zihari wata banni da mai da dan wani naka wata addudiz zaujati da adadin mata da mutum zai aura wa hukmul hijabi shar'i ta ambaci hukunci na hijabi irin na shari'a kasa akwai hijabi na shari'a akwai hijabi na ado ila gairi zalika min ahkami tashri'iyyati har ma wani wannan daga hukunce hukunce na ainihin wato abin da shari'a ta tsara wa fil khitami as-suratu tajidu ayatan shahiratan a ƙarshen za ka samu aya a ƙarshen wannan sura ta cike aya ce shahararriya takshifu an jisamatil ibil mulka ala atikil bashariya tana batu akan girman nauyin nauyin da aka dora akan wuyan mutum wa ala atikil jama'atil islamiyya da nauyin da aka dora wa jama'ar musulmi bi sifatin khassa an ambaci wannan da wata sifa ke fantacciya wa hiya al-aqidatu wal istiqamati alaiha shine aqida da tsayawa akan ta Allah ya datar da mu na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya
yake ولا تطع الكافرين والمنافقين haka إن الله كان عليما حكيما sai yaya واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا haka
وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا to kun ga sai Allah madaukaki ya fara kiran manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama farin gani dan Abdullahi Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi mai daraja ittaqillaha ay dum ala dum ala taqwahu ka dawwama bisa tsoron Allah tabbata fil hadith alladhi akhrajahu al-bukhari ya tabbata cikin hadisin da imam al-bukhari ya fitar hadisi na 3166 wa muslim da ma hadisin da imam muslim ibn hajjaj ya fitar hadisi na 1064 an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu daga abu sa'id al-khudri Allah ya kare da gare shi yace aqbala rajulun za'ir al-ainaini wani mutum mai kogon idanu ya fuskanto na na atai jambai ne wanda yake da fadin wato kafada kas minane kasul lihiya kuma mai duhun gemu gemun sai yana da yawa mushriful wajataini wanda yake da kala wanda take ta ci da ja mahalukun ra'asi kuma kansa a aske fakala ya muhammad ittaqillaha yana zuwa gun manzon Allah ce ya muhammad ka ji tsoron Allah fakala nabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ce man yudi illaha idza asaituhu wa zai wa Allah da inni na saba ma ayamanuni ala ahli al-ardi wala ta'amununi yanzu Allah zai amince min ya bani amanan mutanen duniya kai ba za ka amince min ba fasalar rajulu min alƙaumi katlahu mutanen da suke tare da annabi sai wani ya ce zai karshe arahu khalid bin alwalid wato abu sa'idin al-kudri ya ce ina zaton mai cewa zai kashe shi khalid dan walidu ne fa manahu annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya hana shi falamma walla qala annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yayin da ya juya ya tafi sai annabi ce inna min bai'ati hadha qauman yaqra'una al-qur'an lalle bi'dati bai'dai daidaiku inna min daidai hadha qauman yaqra'una alqur'ana la yujawizu hanajirahum lalle daga cikin cinkoson wayannan jama'a akwai mutane da wasu za su karanta alqur'ani amma baya ketare wato makoshin su yamruquna min alislam muruqa sami min arramya suna fita daga musulunci irin fitar da kibiya take a jikin baka ya katiluna ahalar islami za su dinga kashe mato musulmai wai da una ahalar ausan su bar arna layin adaraktuhun laukatilan na hunkatil adi ya ce in na riske su zan kashe su irin kisan adawa wannan shine jawabi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi wa sahabi wato khalidu dan walidu Allah maɗaukaki ya ƙara yadda gare shi to kun ga sai Allah ya ce wa annabi ittaqillaha ka ji tsoron Allah wala takhaf shay'an ghayra Allah kar ka ji tsoron komai in ba Allah ba mahama kul kallafaka dhuruf ji yadda zarafi ya dauke ka to kar ka ji tsoron kowa sai Allah ولا تدعي الكافرين والمنافقين kar kai da'a a kafirai kana kuma kada kai da'a a munafikai kar kai da'a a kafirai kar kai da'a a munafikai fi ma yukhalifu shari'atik cikin duk irin abin da suka sabawa shari'arka inna allaha kana alima lalle Allah ya kasance a kashe inna Allah kana aliman hakima lalle Allah ya kasance masani kuma mai hikima fi ma ya lukuhu cikin abubuwan da yake halittawa wa fi kiratin bi tahtaniya sai Allah ya ce masa wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah ya Muhammad fi amrika cikin al'amuranka wakafa na'am wattabi ma yuha ilayka ko min rabbik ka bi abin da aka yi wahayi aka saukar zuwa gare ka daga wajen ubangijinka na ƙur'ani inna allaha kana bima ta'maluna khabira lalle allah ya kasance masani mai ba da labari da abin da kuke aikatawa wa tawakkal ala Allah ku dogara ga Allah wa kafa billahi wakila wato Allah ya isa ya zan abin dogaro hafizan laka wa ummatuhu taba'un lahu fi zalika kulli duk wannan abu da aka umarci annabi ne ya ji tsoron Allah kar ya da kafirai da munafikai to wannan ya shafi dukkan al'ummar annabi fa hiya aidan ma'muratun bi jami'i ma taqaddama al'ummar annabi an umarce ta da dukkan wannan abu da ya gabata mubtada surati yush'iru bi thaqali ma fiha wato farkon surar yana nuni da nauyin sakon da yake cikinta kama sayati bayanuhu thumma bada ta'ala bi zikril adatil jahiliyyati sannan sai Allah ya fara da ambatan al'adun jahiliya wa man'iha da hana su min tilka al'adati daga irin wayannan al'adu zama ba'du nasi anna lahu qalbayni wani daga cikin mutane ya raya cewa zuciyoyi yana da zukata biyu shi kadai ya kilu bi kullum minhuma kowace zuciya yana fahimta da ita sai Allah ya ce mi
ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الله تظهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم na'am ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل na'am ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله
Mm.
فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم Mhm.
وكان الله غفورا رحيما Allah malaukaki ya ce ma ja'alallahu li rajulin min kalbaini fi jawfi Allah bai sanya wa wani mutum ɗaya zuciya guda biyu a cikinsa ba wannan raddi ne raddin raddan ala man qala zalika raddi ne ga wanda ya faɗi cewa shi yana da zukata guda biyu inna lahu qalbayni yaqilu bi kullin minhuma yana da zukata biyu kowace daga cikin su yana fahimta da ita ورد أثر ذكره السيوطي في در المنثور wani asar ya gangaro wanda imamu suwidi ya ambace shi cikin addarul mansur tafsiri ne mujalladi na sha ɗaya shafi ɗari bakwai da sha hudu zuwa da sha biyar an mujahidin fi kauli ta'ala ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi qala nazala fi rajulin min bani fihar wani mutum ne daga bani fahar ta sauka kansa kala inna fi jawfi qalbaini yace akwai zukata biyu a cikinsa walku walkufi na'am ina ne ko aqilu bi kulli wahidin minhuma afdala min aqli muhammadin sallallahu alaihi wasallam wai kowace zuciyarsa daya fahimtar da yake da ita ta fita annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa kalaba yayi ƙaryarsa inji imamu suwidi to shine Allah ana yace ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi lianna alqalba ma'adanu ar-ruhi domin ita zuciya wani ma'adani ne na rai alhaiwani almuta'allaqu bi nafsil insani wanda yake da alaka da rai na mutum wa man ba'ul quwa bi asriha zuciya nan ne inda ƙarfi yake bukugowa fahimta ni'u ta'adduduhu da ka ba zai yiwu ya lissahu fiye da ɗaya ba li'annahu yu'addi ila tanaqudin dan zai sa tukawari wa huwa an yakuna kullum minhuma aslan li kulli alquwa kaga sai in aka ce guda biyu ne kowanne sai zama shine asali ga duk wani karfi da mutum zai samu wa gairi asalin laha ko kuma zan ba shi ne asalin ba wa min tilka al'adati az-zihar yana daga cikin irin wa'ancan al'adu na jahiliya da musulunci ya zo shafe su bi an ya kula wahidin minhum li zawjati mutum ya gaya wa matarsa anti alayya ka zahari ummi mutum ne da matarsa halaliyarsa sai ce da ita ita yanzu a wajensa kamar tana daidai da bayan mahaifiyarsa kaga ba zai kwanta a bayan mahaifiyarsa ba fa tahrimu alaihi sai ta haramta gare shi walam yusakh nikahuhu biha amma aurensa ba a shafe shi ba da wannan kaulin fa tabqa ma'ahu mu'allaqa sai matar ta zauna tare da shi tana rataye ita ba ta aure ba ba sakakkiya ba faradallahu zalika wa qala sai Allah madaukake raddin wannan ce wa ma ja'ala azwajukum allati tuzahiruna minhunna ummahatikum Allah bai sanya matanku wayanda kuke musalta su da bayan mahaifanku kuke musu zihari a matsayin iyaye gare ku ba ai kal ummahati fi tarimihima wato bai sanya su tamfar iyaye ba wajen haramta su bi zalikal mu'addi wannan abu ne wanda aka lissafa shi kaulin fil jahiliyyati dalaka a jahiliya saki ne fa aujaba Allahu bihil kafarata yanzu da musulunci yazo sai Allah ya wajabta yin kafara bi shar'ihi kama sayati fi suratul mujalada kama yadda yake tafi a suratul mujadala وذلك من أول سورة إلى آية الرابعة wannan tun daga farkon sura ne har zuwa aya ta hudu a suratul mujadala wa minha aidan at-tabanni daga cikin miyagun dabi'un akwai tabanni shine mai da dan wani naka bayan yadda yi ibnu ghairihi li nafsihi mutun ya da'awar dan wani yace nasa ne kaman hankaka hakikatan faradallahu zalika bi qawlihi nan ma Allah ya rade ce wa ma ja'ala adiyakum abna'akum Allah bai sanya ƴaƴan da kuke da awa naku bane a matsayin ƴaƴa gare ku zalikum zalikum qawlukum bi afwahikum wannan zancen ku ne maganar ku ce kuke da bakunan ku thumma akaba an hadhihi al'adati allati mana'aha faqala sai Allah ya taqibi ga wayannan al'adu da ya hani akai yace wallahu ya ƙulul haƙƙa Allah shi ne mai faɗin gaskiya fi zalika cikin wannan wa huwa ya hadis sabil Allah shi yake shiryar da mutane Allah ka shiryar da mu thumma shara'a ta'ala ahkama hadhihi al'adat thumma shara'a ta'ala ahkama hadhihi al'adat sannan sai Allah yayi bayani shine sharha na wa'annan na hukuncin wa'annan al'adu fa bada bil bidda'aini li ghairi aba'ihim da'iye ni ligere a bayi sai ya fara ga wanda ake kiransu ba da iyayensu ba faƙala ya ce mai ƙudu'uhun li'aba'ihim huwa aka saɗo inda Allah ko ku kira mutane da sunan iyayensu shi ne ya fi adalci a wajen Allah fa'in lamta lamu aba'ahu in ba ku san iyayen mutum ba fa iswanukun fi dini wa mawaliku ‘yan uwanku ne na addini ko bayanku ne da kuka yanta su bararru ai banu ammikum ƴaƴan baffaninku bi an taqulu akhuna fulani dan uwan mu wane aw ibnu ammi fulani ko dan baffa na wane walaysa alaikum junahun fima aqdatum bi ba ku da laifi cikin abin da ku kuskure da shi walakin sai dai samun laifi ma ta'ammadat qulubukum wanda zuciyarku ta yi da gangan fihi wa huwa ba'da nahyi wa kana Allahu ghafurar rahima Allah ya kasance mai gafara lima kana min qaulikum qabla an-nahy magana da kuka yi gabanin a hana aw waqa bi khata'in ba'dahu ko ya auku da kuskure bayan an yi hani din rahiman bikum fi zalika kuma mai rahama ne gare ku ga wannan wa minha aidan at-tawarith bil iman yana daga cikin al'ada na jahiliya wanda musulunci yazo ya soke gajacecceniya da musulunci wato gado na imani mumini ya gaji mumini wa kad hasala zalika fi sadr islam wannan ya faru a farkon musulunci fatawarathu bil hijrati suka yi gado ko gajacecceniya da hijira aw bit ta'akhi ko ɗan uwantaka da annabi ya kulla tsakanin muhajirai da ansarawa famana Allahu zalika wa qala sai Allah ya hali akan wannan yace mu
annabi wa ulabil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum
haka yake wa ulul arhami ba'duhum أولاد بعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا to kun ga wannan ayar ta hana gado sai da ƴan uwantaka na jini Allah ya ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim annabi sallallahu alaihi wa sallama shi yafi dacewa a wajen mu'mini akan ransa sai ka ji zaka iya bada rayuwarka dan kare manzon Allah kafin ka zama musulmi sai ka ji zaka iya kare sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko da za ta zan sababin rasa ranka kake mai imani amma kana gani ana taɓa sunnar annabi kana shiru to binciki imaninka annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim kalli lamba ta ɗaya ko wa fi hadhihi al-ayati al-karimati dalilun ala taqdimi hubbi an-nabi sallallahu alaihi wa sallama ala hubbi man siwahu ba'da Allah azza wa jalla a cikin wannan ayar mai girma akwai dalili da yake nuni akan dole ne mutum ya gabatar da son annabi akan son duk wani wadda ba shi ba in ba Allah ba wa akhrajal bukhari fi sahihi imam al-bukhari ya fi hadisi cikin ingantaccen littafin sa an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fa wallazi nafsi bi yadihi annabi ce ina rantsuwa da wadda numfashi na ke hannunsa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi dayan ku baya cika mai imani sai na zan nafi soyuwa a wajensa akan mahaifinsa da ɗansa sai ka so annabi fiye da mahaifinka fiye da ɗanka fiye da kanka kafin ka cika mai imani in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وأخرج البخاري في سيه ومسلم في سيه عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ɗayanku baya cika mai imani sai na kasance na fi soyuwa a wajensa akan mahaifinsa da ɗansa da mutane baki ɗansu a kharajar bukari fi sayi عن عمر بن الخطاب قال يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي سيدنا عمر بن الخطاب يا منزل الله نافسنك أكن كون أبو سيني كينا wato sayyidina Umar daga kansa sai annabi yake so fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce masala a wallazi nafsi bi yadi ina rantsuwa da wadda numfashi na ke hannunsa ya umar hatta akuna ahabba ilayka min nafsika sai na zan kafi sona akan kanka fa qala umar fa innahu al'ana to yanzu a haka nake wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi wallahi kai ka fi soyuwa akan kaina fa qala an-nabiyyu al'ana ya umar sai annabi ce ya umar to yanzu ka zama mai imani ka ji son annabi na hakika ba so na ka ji kawai a ranka kana son sa ba kai koyi da shi ka bi umarninsa qala allah ta'ala allah madaukake yace wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah daga cikin mutane akwai wayanda suke rikan wasu al'andadu jam'u niddi kishiyoyi suna son su kamar yadda suke son Allah wallazina amanu ashaddu hubban lillah wayanda suka yi imani suna masu tsananin soyayya ne ga Allah wa qala Allah ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah Allah ce ka gaya musu in kuna son Allah fattabi'uni ku bi ni mana ku bi annabi yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum Allah zai so ku ya gafarta zunubanku wallahu gafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai rahama Allah ka mana rahama dan haka sai Allah ya ce lalle wadda bai so annabi ba fiye da kansa to imaninsa ne bai cika ba annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim fima da'ahum ilayhi cikin abin da annabi yake kiran su gare shi wada'atuhum anfusuhum ila khilafihi annabi ya ce ayi kaza son zuciyarka ya kira ka ga wani na annabi to shikenan ka bata wa fil hadith la yu'minu ahadukum hatta akuna hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi ya zo cikin hadisi annabi ya ce ɗayan ku baya cika mai imani sai son ransa ya bi abin da na zo da shi wa azwajuhu ummahatuhu matan manzon Allah iyaye suke ga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam masu imani ai fi hurmati nikahihinna haramun ne wani ya auri matan annabi tahariman mu'abbadan haramcin kuma tutir har abada illa fi gairi zalika sai a wani wannan minan nazari ilaihinna na kallon su wal khalwati bihinna da keɓanta da su fa innahu haramun haramun ne kama huwa sa'irul ajanabiyati kama yadda yake a sauran mata ajanabiye wala yaqalu li banatihi akhwatin lil mu'minin ba za a ce wa ƴaƴan annabi mata ƴan uwan mu'minai bane wa hadha wa min an-nizami wat ta'zimi man azamillahi min azamillahi yana daga cikin tsari da girmama abin da Allah ya girmama wa ulul arhami ay zawul qarabati dangi na kusa baduhum aula bi badin fil irsi sashin su shefi dacewa da sashi wajen cin gadon juna fi kitabillahi a littafin Allah min almu'minina wal muhajirina na daga cikin mu'minai da masu hijira ai al irsu bil imani akan gado da imani wal hijrati allazi kana awwal al islami fa nusika da a farkon musulunci haka ne aka shafe وهذه آية تأكيد للآية الأنفال المتقدمة نزولا wannan ayar ta'kidi take ga ta amfali wadda ta gabata a sauka wa huwa qawlu wa al arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillahi min al mu'minina wal muhajirin thumma thumma istathna al ma'ruf wa qala sannan sai Allah ya kebe aikin alheri yace illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa sai fa in za ku aikata alheri ga majibintanku bi wasiyatin ku yi wasiya bima tuhibbuna min thuluthi amwalikum abinda kuke so na ɗaya bisa ukun dukiyar ku ku ayya wasiya da shi fa ja'izun ya halatta kana zalika ay nasqul irsi bil imani shafe cin gado da imani wal hijrati da kuma jin gado da hijira bil irsi zawil arhami an soke shi da gado na dangi wannan ya kasance fil kitabi masdura yana rubuce a littafi ai maktuban wa urida bil kitabi fil mawdi'aini allahul mahfuz ana nufin lahul mahfuz thumma bayyana ta'ala anna wada al ahkami amrun bi yadillah sannan sai Allah maɗaukaki ya ambaci cewa sanya hukunce-hukunce al'amari ne da yake hannun Allah fi jami'i shara'i'il samawiya a dukkan shari'o'i na sama wa matsalu huna bil khamsati li sharafihim wa matsala huna sai buga misali a nan da abu biyar saboda girman su ya ce mi
وإذا خذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح na'am ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم mhm وأخذنا منهم ميثاقا غليظا na'am yas'ala mana يسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما na'am Allah maɗaukaki ya ce wa iz akhadna minan nabiyina ka ambata wa al'umarka ya Muhammad yayin da muka riki alƙawari ai shine misaqahum wa iz akhadna minan nabiyina misaqahum ka tuna lokacin da muka riki alihin alƙawari daga wajen annabawa hina ukhriju min sulbi adama kazzarri yayin da aka fitar da su daga tsatson mahaifinsu annabi adamu kaman ƙwayar zarra jam'u zarratin ne wahi asgaru namlin ita ce kwaya mafi ainihin kaskanta wa minka kuma muka riki wannan alkawari gare ka ya muhammad wa min nuhin mun riki irin wannan alkawari ga annabi nuhu wa ibrahima da annabi ibrahima wa musa wa isa bin maryam da annabi musa da annabi isa dan maryama alaihi wa alaihi salam da ni abudullah kaji alkawari su bautata wa allah wai da u ila ibadati su kira zuwa ga bautar Allah wa zakara ha'ula'il khamsa ya ambaci wa'annan manyan annabawa guda biyar wa hum arbabu thubati wal hazam sune ma abuta tabbaci da hazama qala Allah ta'ala Allah ce fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahu kai hakuri ya Muhammad kamar yadda ma'abuta azama daga cikin manzanni suka yi haƙuri karkai musu gaugawa haka ne ko? min adafil khasi al'am tafsilan lahum don wai ai bayanin su ne wata ƙadimi nuhin littariki an gabatar da annabi nuhu saboda tarihi shine farkon manzo wa kabna minhum mithaqan ghaliza Allah ya ce mun riki alkawari mai kauri a wajen su ai shadidan bil wafa'i bima hamaluhu su cika abin da suka dauka na wannan alkawari wa huwa imanu billahi ta'ala shine ba da gaskiya da Allah madaukaki thumma akhadna almisaka sannan muka riki wannan alkawari liyas'ala as-sadiqina an sidqihim Allah yayi wannan ne dan ya tambayi masu gaskiya akan gaskiyarsu kama qala Allah ta'ala tamfare da Allah madaukake ce فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين Allah ce falanas'alan allazina ursila ilayhi wallahi za mu tambayi wa'anda muka aiko manzanni zuwa gare su za mu yi musu tambaya inji Allah wa lanas'alan almursalina su ma manzannin za mu yi musu tambaya su al'umma za a tambaye su da me suka amsa saƙon da Allah ya aiko manzanninsa zuwa gare su annabawa za a tambaye su wani irin ansawa aka yi musu ma za a jabtumul mursalina Allah ce fala na kusan na alaihim da il za mu ba su labari da ilimi wa makon na ga'ibin ba mu zan fakakku ba komi ana yinsa ne da ilimin Allah da saninsa da jinsa da ganinsa وقال الله تعالى الله ملكك يتي يا معشر الجن والإنس يا كوتارا الجنود متاني ألم يأتكم رسل منكم يلا من ذني بزدومك بني يقصون عليكم آياتي وينذرينكم لقاء يومكم هذا suna kissanta muku ayoyina suna kuma ainihin gargadarku dangane da ainihin wato haduwa da wannan yinin naku qalu shahidna ala anfusina sai haka ne mun ba da saida a kanunmu wa qala ta'ala Allah madaukake ce الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير ودلوك بعد التميز من الغيظ farkon aya أي ينكت أي نعم.
كوي محل الشاهد يكاو كلما ألقي فيها فوج دلوك تندك جيف جماعة كموتا سألهم خزنتها ما تسألهم متسيس تنبيسوا ألم يأتكم نذير masu gargadi ba zo muku ba ne bala sai ce madalla sun zo to shi ne Allah ya ce liyas alasadiƙina an sidiƙihim fi tabligin risalati tambayar da za a yi musu wajen idda sako tabkitan lil kafirina dan ainihin wato zargi ga ainihin kafirai wa adda lil kafirina azaban alima Allah ya yi tanadin azaba mai raɗaɗi ga kafirai haka ne ko ai akhadna mana Allah ya riki wannan alƙawarin walamma bayyana ta'ala anna wabal ahkami inna ma huwa bi yadihi yayin da Allah ya bai ambaci cewa sanya hukunci yana hannunsa haqqal mu'minina ala ittiba'iha sai kwadaitar da mu'minai su bi hukunci din su bi hukunci wa da'ata li rasulihi sallallahu alaihi wa sallama sai da'a ga manzansa bitazkirihim bima an'ama bihi alaihim ya tunatar da su irin ni'imar da ya musu min alhibzi na kiyayewa lima arada al-kuffaru bi isti'salihim ko lamma arada al-kuffaru isti'salahum yayin da kafirai suke niyyar tumbuke su fil madinati a madina fa qala yace mi
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا haka yake إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا hunalika ba هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا haka وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا Allah madaukaki ya ce ya yi wallazi na amanu kuru ni'imatallahi alaikum ya ku wa'anda kuka yi imani ku tuna da ni'imar da Allah ya yi a kanku bihibzi ku bil- bilhibzi inda da'afikum Allah ya kiyaye ku lokacin da kuke da rauni wa qatlikum haka ne ko ma quwwatil kuffari wa kasarati wa qillatikum kai da karancin ku ba su da yawa a lokacin tare da ainihin ma kuwatil kuffari wa kasarati alhali a lokacin kafirai ga su da yawa ga ƙarfi amma sai Allah ya taimaki muminan su ɗan kaɗan kuma ga rauni izja'atkum junudu yayin da wata rindina ta zo muku minal kuffari na kafirai mutahazzabun sun yi gangan ko sun yi kungiya wa kanu 12 alfan min quraish daga cikin ƙuraishawa ma mutum dubu goma sha biyu ne wa min gatfan da kuma ƙabilar gatfan wa min yahudi ƙuraiza wa nadir da yahudawa banu qurayza da banu nadir wa kana almuslimuna fi hadhihi alwaqi'a thalathatu alaf a gazotul azab musulmai su dubu uku ne kacal can kawai ga dubu sha biyu ayyama hafril khandak ko lokacin da kuka tona yauta barno khandak shine irin badala da ake a kewaye gari da katanga shine khandak fa arsalna alaihim riha Allah ce sai muka aiko musu da wata iska mai karfi wa hiya rihu sabah ka ganta ko nusirtu bis sabah ثبت في الحديث الذي أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالسبا وأهلكت عاد بالدبور الله يا تيم كامل يا باني نصر دوت إسكا مسونا سبا يا كم هلكت دعادا ودبور كاجيتا إنام إناني ورندي نعم allati tahabu min al-mashriqi kajigo tana kadawa ne ita wannan saba daga mahudar rana ta gaba wa kanat baridatan shadidatan jiddan ta zan tana da sanyi sanyi mai tsanani hatta qal'at qiyamahum har ta sai da ta cire tantin arna waramatum bil hijarati wal hasa ta debo duwatsu ta jajjefe su da tsakon kwani وحثت التراب في وجوههم تذبى مسكسا أفسا كنسو وما هذا لم تتجاوزهم أما دودك بتكيت ريسوبا إياسو كوي ونن بلاء يشافا بل ليتتعو مسلمين وجلودا لم تروها Allah ya aiko wata rindina ta mala'iku da ba a ganinsu, ai rihan, wal junudu minal mala'ika, rindinan nan ta mala'iku ne wa kanu alfan mala'ika dubu aka saukar a zagautu azab walam yuqatalu ba su yakin ba wa inna ma alqawar ru'ba fi qulubil azabi kawai sun sanya firgita da tsoro ne a zukatan wayannan kafirai shine sabata fil hadith alladhi akhrajahu al-bukhari wa muslim ko عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول النبي علينا لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأعزاب وحده فلا شيء بعده النبي كنا شين يفد قومي يا فتا النبي لا إله إلا الله وحده باب بوتاسي الله شي كدي a'azza jundahu Allah ya sanya ƙarfi a rundunarsa wa nasara abda ya taimaki bawansa wa galaba al'azaba wahda shi kadai ya rinjayi rundunar kafirai fala shay abadahu babu wani abu bayansa wa fil hadith alladhi akhrajahu al-bukhari wa muslim an jabir bin abdullah radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوليت خمسا لم يؤلهن أحد قبلي annabi ce Allah ya ban abu guda biyar ba wani annabi da ya zo gabanina da aka bashi wannan sai ce nusurtu bin ru'bi masirata shahari Allah ya taimaka min in zan je yaƙi ya rage wata guda ya isa gurin tafiyar wata guda sai Allah ya jefa tsoro a zukatan wadda annabi zai yaƙe su waju'ilat li al-ardu masjidan wa dahura annabi yace Allah ya sanya mun kasa ta zama masallaci kuma abin yin taimama fa ayyuma rajulun min ummati adrakathu as-salatu falyusalli di yadda sallah ta riski wani mutum daga cikin al'ummata ya sallarsa wa uhillat li al-ganaim an halatta mun ganima walam tahilla li ahadin qabli ganima ba ta halatta ba ga wani annabi gabanina uditu shafa'a kuma an bance to wa kana annabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa wa bi'ithu ila an-nasi 'amma kowane annabi an aika shi zuwa ga al'umma ta sane kawai kebe ni ko duk mutane ina ina ne sai an juya wa kana Allahu bima ta'maluna basira Allah ya zan masani dangane da abin da kuke aikatawa min tazibil mushrikina akan kungiyoyin nan ko rindinoni na kafirai idja'ukum min fawqikum yayin da suka zo muku ta birbishin ku sama da ku wa min asfala minkum suka zo ta kasa amin alal wadi ta saman wadi wa asfalihi da kasansa min al mashriqi wal maghribi ta gabas da ta yamma wa izagatil absaru ka tuna yayin da idanuwa suka karkata malat an kulli shay'in ila adwiha idanuwan sun karkata ga barin komi min kulli janibi wa balagatil qulubul hanajira zukata suka kai makoshi dan tsoro ai da muhanjaratin wa muntahal hulqum karshen makogoro min shiddatil khawfi saboda tsananin tsoro wa tazannuna billahi dhununa kuna irin wato kuna zato kala daban-daban kuna raba shi ga Allah bi isbatil alfi al-idlaq waqafa la waslan na'am hunalika ibtuliyal mu'minuna wa zilzilu zilzalan shadida Allah yace a wannan lokaci ko a tananka ne ibtuliyal mu'minina aka jarabci mu'minai ukhtibiru liyatabayyana al-mukhlisu min ghairihi an jaraba su dan a samu a bayyana mai ikilasi da wanda yake ba da ikilasi ba wa zulzilu zilzalan shadida an girgiza su girgiza mai tsanani min shiddatil faza'i saboda tsananin firgici walamma shtaddal khawf yayin da tsoro ya tsanani tamayyazal munafiquna ila halihim munafikai sai suka zan sun tantanci kansu wato sun fito daban qala ta'ala Allah ce wa iz yaqulu almunafiquna katina lokacin da munafikai suke fadin wannan magana wallazina fi qulubihim maradun wayanda cikin zukatansu akwai jinya ay dhaqul i'tiqadi rauni na aqida ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurura suka ce abinda Allah da manzansa suka yi mana alkawari na nasara ba komai bane kawai yaudara ce rudu ne badilan na ƙarya yirwa anna مؤتب ابن قشير قال يا دنا يعدنا محمد بفتح فارس والروم محمد yana mana alkawarin zamu bude kasar faris da rum wa ahad wa ahaduna la yaqdiru an yatabarraza farqan wa khawfan alhali dayan mu baya da ikon yayi tabarruji ma'ana wai ya fito yayi yaki a fili illa wa'ada gururi ya ce ma haza illa wada gururi wai wannan wa'adin da annabi yake musu wa'adi ne na ruhu Allah ka kiyaye mu to gobe in Allah kai mu za mu ɗora akan wannan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا الله منا روقنك albarkar wannan littafi na alkur'ani albarkar wannan wata mai ainihin daraja musibin da muke ciki a wannan ƙasa tamu musamman a wannan gari namu na mace-mace da jinyace-jinyace wadda babu wani gida da za ka leƙa a yanzu babu wannan jinya a ciki allah maɗaukaki muna kawo kuka zuwa gare ka mun tuba allah a yafe mana Allah a ainihin afuwa Allah mun tuba Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin